العالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya da ya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwacewarsa ne rayuwar mu ta iso wannan rana mai albarka ranar juma'a yau goma sha shida a ga watan june ko shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda yake daidai da ashirin da bakwai ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna haɗuwa wannan majalisi mai albarka don jin fassara na ma'anonin ayoyin alƙur'ani mai girma gwargwadon hali karatun da muke cikin wannan littafi na wasu azhari ila ma'anin qur'an na shi kawo bakar muhammad guni rahimahullah tare da taliki wanda dr abubakar albani ya yi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratun nisa ayat da muka tsaya aya ta 85 da allah subhanahu wa ta'ala ya mutu a kayan ceto ceto kuma muka je nasi ya kasa shi kashi biyu akwai ashafa'atul hasana akwai ashafa'atul sayyi'a kowane bangare mutum yayi yana da sakamakon abin da yayi idan ashafa'atul hasana ne mutum yana da yanki na wannan lada idan kuma ashafa'atul sayyi'a ne za a dora masa loto na irin abin da ya aikata bale ce ba'da targhib fi shafa'atil hasanati jumla bayan da aka kwadaitar da mutane dangane da ceto wanda yake mai kyawu a dunkule zakara fi ma ya ce fardan sha'i'an min asfaradiha cikin abin da ke tafe sai Allah madaukaki ya ambace wani daya daga cikin ɗaiɗaiko na ceto wanda yake bazuwa a cikin jama'a ceto ne kuma mai kyau ورغب فيه كأنه نوع مستقل بنفسه har ma Allah ta'ala bayan da ya ambace shi sai kwadaitar akan a rika a aiwatar tamkar da shi wani nau'i ne mai cin gashin kansa alhali shi ma nau'i ne na ceto wani ya tahiyyatul islam wannan kuma shine gaisuwa ta musulunci ita ma ceto ce sai aka ambace ta tamkar aba mai cin gashin kanta bayan da aka ambaci ceto jumlatan fa innaha shafa'atu min Allah lil musallami alayhi domin ita gaisuwar musulunci neman ceto ne wajen Allah ga wanda aka wa sallama duk wanda ka masa sallama ta musulunci ka nema masa ceto ne daga wajen Allah subhanahu wataala bada ce wa asalin tahiyya addu'a bil hayati wa quliha asalin abinda yake gaisuwa yadda larabawa suka saba gabanin koyarwar musulunci wato ana yin addu'a ne ga mutum ya samu rayuwa mai kyau kuma ya samu rayuwa mai tsayi a zaman jahiliya irin gaisuwar kenan ثم استعملت ko sun mastu'milat fi kulli du'a sannan kuma sai ake amfani da shi a kowace irin addu'a ma wa kanat al-arbu idza laqiya ba'dhum ba'dhan yaqul lahu hayyak Allah larabawa ada in wani ya gamu da wani gaisuwar da yake muke ci hayyak Allah ai har yanzu ma ana yin ta amma ba ita ce gaisuwar da musulunci ya tanadi ba gaisuwa ce ta al'ada karka ji balarabi ya ce hayyaka Allah ko wani ustazi ya ce hayyaka Allah hayyakum Allah ka tsammata wai gaisuwa ce a gaisuwa ce ta al'ada in an ce hayyaka Allah wato ana nema wa mutum addu'a ne Allah ya rayar da kai rayuwa mai tsayi mai daɗi shi ne abinda take ne sun masu tabadalar sharhu biha assalam shari'a kuma da ta zo sai ta musanya wannan gaisuwa ta hayyaka Allah sai aka musanya ta da sallama ta san mu ma gaisuwar mu akwai ta al'ada ko kamar me a gafara dai ai ai addu'a kai ai al-ghufran ai Allah Allah ya muku gafara ne kamar haka ne aka ce ce barka suwa barka rana gaisuwar al'ada ce sai ka je Kano a kuni sai ke baka kasuwa rajin kasuwa an fito lafiya ba a iya sallama ba ko kuma ba za a yi ba to al'ada ce musulunci sai musanya wannan kamar ka ci hayyakan Allah sai aka musanya ta da sallama in ka gamu da mutum ka masa sallama لأن الدعاء في السلام أتم منه في التحية domin addu'ar da take cikin sallama ta musulunci ta fi cika akan addu'ar da take cikin gaisuwar al'ada a ce hayyakallah can rayuwa kawai aka nema maka hayyakallah Allah ya baka tsawon rayuwa amma wannan fa idan aka maka addu'a ce amincin Allah ake nema aminci kuma yana nan ta kowane bangare ko rayuwar ka gajero ya ce idan ta samu amincin Allah sai ta zama mai nagarta wa ashmadu lil khair gaisuwar musulunci ita ta fi cika wajen dunkula alkhairi na addu'ar da ake bawa wa amara bil adalati fiha sai kuma Allah ta'ala da ya ambace ta yayi umarni akan ayi adalci ciki wa ra'ayatul huquqi kuma a tsare haƙoƙin waɗanda za a yi wa sallama da wanda ya yi sallama fa qala sai Allah ta'ala ya ce bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا هيتم بتهية فهيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل شيء
إن الله كان إن الله كان على كل شيء حصيبا
ورث حقكم Allah ta'ala ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin idan aka gaishe ku da wata gaisuwa ka an kila lakum assalamu alaikum shine gaisuwar musulunci idan aka ce muku assalamu alaikum masala amincin Allah ya tabbata akan ku to menene yake kanku yanzu Allah ta'ala ce fa hayyu to kuma sai ku yi gaisuwa ai fa hayyul muhiyya sai ku gaida wanda ya gaishe ku bi ahsana minha da wanda ta fita kyawu mafi kyawu daga wanda ya muku bi an taqulu lahu shine ku ce masa wa alaikumus salam aw ko ku ce وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتكتي وعليكم السلام ورحمة الله ده هكذا كما ده إنك كما تذكر بقوة تنت أنت بأحسن منها أكتي بأن تقولوا له سيكتي وعليكم السلام ورحمة الله تكاكي شينك بأحسن منها ko kuma ka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mutum ya ce abincin Allah a kanku ya tabbata gare ku sai ku ce kuma amincin Allah ya tabbata a kanku da rahamarsa ai ka yi masa mafi kyan wanda ya maka ko kuma ka ce amincin Allah ya tabbata a kanku da rahamarsa da kuma albarkokinsa to kaga wannan ya fi zamantowa a tammu to shi sa aka ce fa hayyu bi ahsana minha qala shine aka ce aurur duha ko kuma kuma yi data wato in an ce assalamu alaikum sai ku ce wa alaikumussalam kaga ka mai da abin da aka maka ko dai ka mai da mafi kyawu daga abin da aka ma matakai biyu ne ko kuma ka mai da abin da aka ma kar ka zama rahoci an maka kai ma sai kai wato kamar tsada kamar yadda aka ce ai alwajibu ahaduhuma abin da yake wajibi dole ka faɗi guda ɗaya wanda duk lokacin da aka ce maka assalamu alaikum to wanzu kai an faɗo da maka aiki dolan ka ne in ma ka mai da wacce ta fi wannan kyau ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka cika da wa barata ma ko in har ba kai wannan ba to abin da ke kanka ka ce wa alaikum assalam kaga an ta sallama wajibi ne dan nassin qur'ani yayi umarni wa idza quyitum idan aka gaishe ku bi tahiyyatin da gaisuwa ai ana nufi bi tahiyyatil islam fa hayyu bi ahsana minha to sai aka muku umarni ku yi gaisuwa da wacce tafi ta kyau awuro duha ko kuma ku maida ta in ba ku maida wacce ta fi kyau ba ashe maida sallama wajibi ne shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya inganta yake kashe ni dangane da sahabbansa akan zama a bakin hanya suka ce dai sallana bud duniya rasulullah ai dole ne take sawa mu zauna saboda wadansu bukatu annabi ya ce fa in abaitum illa al-julus in kuka ki sai kun zauna to fa'addu tariqa haqqaha ku ba ma hanya fa hakkinta sai fa wasu abubuwa guda shida kaga a ciki ya ce raddu salam mai da sallama an tsora maka aiki in dai kana kan hanya wani ya zo akan mashin ko a mota ce assalamu alaikum to fa dole ka sai ka ce wa alaikum assalam ko ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ba za ka ga barna na faruwa kuma akan hanya baka hana ba dan hakkin hakki yana daga cikin hakkin hanya to shahidi dai anan raddu salam mai da sallama wajibi to ma zai ce wal awwalu afdalu amma cikin zabin da aka bawa mutum ko dai ya kawo mafi kyawunta ko kuma ya maida ta to wace ce ta farko kawo mafi kyawu to wannan ita ce tafi daraja a musulunci ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo cikin Adab al-Mufrad haka ne imamu turmudi ya kawo cikin sunan dinsa hadisin abu hurara ta Allah ya kara masa yarda yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a majalisi sai wani mutum ya zo ya shude sai ya ce assalamu alaikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka amsa mu wancan sallama sai ya ce ashru hasanat la da goma sai kuma cikin ikon Allah wani ya zo shi ma ya shude sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai aka maida masa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce 20 lada 20 kuma sai ga wani shi kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai annabi ce salatuna hasana lada 30 kaga shi yasa ma da yace wal awwal afdal ko da kai mai yin sallaman ne da zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya fi cika sai ka samu lada talatin a wannan mujarar da lafazin da ka faɗa lalle kuskure ne mutum ya zo wajen jama'a ba tare da ya musu sallama ba kuskure ne a yi wa mutane sallama ba tare da sun mai da sallama ba don haka an yi umarni in mutum ya zo ga mutane ya musu sallama hadisan annabi sun yi wannan bayani amma amsa sallama shine fi karfin wajen wajibci tunda ayan alqur'ani ta zo da siga ta fi'il amr fa hayyu bi ahsana minha to shi yasa malamai suka ce mai da sallama ga wanda aka yi ma wajibi ce Allah ta'ala ya ce inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah ya kasance akan dukkan komai mai kididdiga ne mai hisabi ai muhasiban fa yujazi alaihi Allah zai sakamako akan komai bayan ya kididdige shi wa min rabbus salam cikin abin da Allah ba zai bari ba sai yayi sakamako akwai mai da sallama wadansu zaka ga an ce assalamu alaikum zai ce yau barka zuwa ana yin haka to kaga wannan kuskure shi kai idan bai sani bane sai a sanar da shi in kuma ya sani yayi haka to lalle yayi ganganci Imam Muslim ya kawo hadisi a cikin fadlus salat dan a nuna falala da ita wannan sallama da muke ganin ta kamar aba mai sauki take da shi sallama tana daga cikin ababen da suke shigar da mutum aljanna kuma tana kawo almahabbatu bainal muslimin ya tabbata a cikin hadisi na Abu Hurairah ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulul jannata hatta tahabbu ولا تؤمنوا أي حتى تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم تأفشوا السلام عليكم ba za ku taɓa shiga aljanna mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai kun yi imani shine sharaf wanda ba shi da imani aljanna ba gidansa ba Allah ka samu aljanna kuma annabi yace ba fa za ku sami imanin nan hakikatan ba sai kun yi soyayya tsakanin ku musulmi musulmi yana son dan uwansa mahabba islamiyya la yuhibbuhu illa lillah sai an samu wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam din da ya faɗi matakai biyu imani ne na farko shine na shiga aljanna hanyar samun imani cikakke yin sal abin nan soyayya a tsakanin musulmai to sai annabi ya bada mataki na uku bana dusar da ku zuwa ga wani abu wanda da za ku dinga yawan yansa tsakaninku musulmi za ku samu soyayyar juna ba irin ta musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci amshi salama bainakum ku zaman to masu yawan watsa sallama a tsakaninku ita sallama ba wai mujarradin magana bace addu'a ce shi yasa ake so in zaka yi ta kai sallama zuciyarka tana halarta ga abin da ka faɗa assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku kai masa addu'a aminci kai amincin nan ya hada komai kada ya samu cutuwa kada wani ya zalunce shi kada ya fada cikin shirka ko bid'a kada ya samu kansa a cikin abin da zai sabbaba masa fushin Allah ya samu kansa cikin aljannar Allah a ranar alkiyama ya zan babu fargaba tattare da shi duk yana cikin assalamu alaikum kana nema masa amincin Allah wanda ya samu amincin Allah waɗannan sun same shi ka yi maɗan uwanka wannan addu'a shi ma sai ce wa alaikumus salam ya maka irin wannan zuciyarsa na halarce bi izin lai ta'ala za a sami atta'aluku bainan musulmi za a san soyayya tsakanin musulmi to kaga ashe sallama tana sabbaba wa mutum samun shiga aljanna kamar yadda imam bukhari da muslim suka kawo wani hadisi daga abdullahi ibn amr dan as abdullahi ibn amr dan as yake ambatawa wani hadisi wanda ya kama lafuzza irin wanda aka samu daga abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam yake cewa wani babban malami ne cikin yahudawa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya dawo madina ya zo wajen ya zo tsegu ne shin wannan annabin na gaske ne dan mun ga alamunsa a taura ko ba shi bane ya ce farkon kallon annabi da ya sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwarsa mutane sun yi cacirin doke waye da shi sai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ati imul ta'am وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام yace da ya kalli fuskar annabi yace sai ya san wallahi wannan ba fuskar matsalici bane farkon abin da ya rawaito daga baya musulunta to wannan hadisi yayi kama da wannan hadisi wanda Abdullahi dan Amr dan As aka samo daga gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif wancan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi ibn Salam annabi yana cewa at'imu ta'am ku rinka ciyar da abinci ga waɗanda suke da bukata wa afshu salam ku rinka watsa sallama a tsakaninku wa sallu wan nasu niyam ku rinka yin sallar dare yayin da mutane marasa dabara suke bacci in kun yi haka tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljannar Allah cikin aminci to wannan hadisi na Abdullahi dan Amr annabi sallallahu alaihi wasallam ce tud'imu at'am ku rika ciyar da abinci wa taqra'u salam ku rika yin sallama ala man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba bana wannan ka san shi musulmi ne in ka zo sai ka ce assalamu alaikum wannan da ka zo baka san shi ba musulmi ne ko kafir wani hukunci zaka masa menene al-aslu musulunci ra'atul dhimma babu zargi a kansa sai yayi furu'in otherwise dan haka in ka gama da mutum sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ana bashi in ya bayyana maka cewa ba musulmi bane to shine zaka mu'amalance shi kamar yadda shari'ar Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata la tabda'u ahlal kitabi bis salam kar ku fara musu sallama shi saka abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda shi da babansa da sauran sahabbai baki daya yana da wani aboki dan gidan ka'ab ibnu malik ka'ab ibnu malik sahabin annabi ne game da umar bin khattab yake sahabi yayan sahabbai ne ko to yana da aboki ana ce shi at-tufail sai ya dauki wannan abokin nasa kullun sai ya sammako yayin da mutane yake sammakon tafiya kasuwa sai zo gare shi in yi sallama ya fito sai gaisa sai ce zo ka raka ni kasuwa zo mu je kasuwa sai ce to mafayar sai bi shi idan an je kasuwa sai a kewaye kasuwa har sai rana ta yi sai su dawo gida gobe ma haka jibi ma haka gata ma haka kai wata ran da ya zo sai tsofayar ce masa kai ya fi na umar kullum sai ka zo ka ka ce mu je kasuwa mu ba kaya muka kai muka sayar ba mu ba mu ga wani kaya mun yi tayi mun tsara mun samu riba ba mu ba mu yi wani kwadago ba kuma har sai mun yi rana sannan mu dawo gida to kasa abinka aboki da aboki sai ce ya abal batni inna ma naghdu min ajli salam fa nusallimu ala man laqinahu in ya ce abal batin malaman hadisi suka ce ya gaya masa kan saboda shi tufayin ibn ubay bin ka'ab yana da dan tumbi sai ce masa ya abal tufayin ya ce kamar ka ce ya kai tumbilo ai abota ne sai gaya masa haka sai ce ai abin da ya saka muke sammakon nan ba wai don mu sai kaya ba ne in baka sani ba muna zuwa ne kawai don mu sallama duk wanda muka haɗu da shi ma wasu sallama akwai wani dattijo filatin muna zaune a kasuwa wata shekara shekarun baya can ya rasu sai zo kanmu da ya sallama ba sai wani suna wasa da shi sai masa magana ce kai wani irin mutum ne wani irin babula da yi ne sai ka zo kanmu kawai baka mana sallama ba sai ce a kasuwa sai ce to a kasuwa ba a sallama sai ce yanzu ku kuna nan ce assalamu alaikum wadancan ma salamu alaikum wancan ma salamu ai sai a ce kai na hukunci to kaga shi mafhumin da aka yi kenan ko shi kuma Abdullahi dan Umar wannan din shi yake ganin riba shine nasa cinikin shine nasa cinikin shi wadancan na neman kuɗi shi kuma yazo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh su wasu masallama an rubuta masa lada talatin sai je wadancan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sun an samu sallama sun masa addu'a ya musu addu'a yana da lada talatin suna da shi ya bi kasuwa har azhar ko har rana ta take yana ta sallama wancan shi ya samu riban kwandaloli wata kila wani bai samu ba shi kuma ya dawo da riban lada mai yawa wa ya fi riba mai ladan ya fi riba da haka sallama kar a yi wasa da ita eh kar a yi wasa da ita abace da za a ganta kamar karama amma abace mai samar da lada ga mutane watan idan har sun kiyaye shi Allah ubangiji ya datar da mu to malam yace wa khassati sunna al-kafira wal mubtadi'a wal fasika wal musallimu ala qadi al-haja wa man fi al-hammam wal akila malam yace sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kebe kafir daga wannan da ba ya wasallama kafiri ba za ka masallama ba amma shi in yi maka sallama ba na yi matsayinta yanzu wanda yake kirista ko wanda yake bai hude sai zo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu matsala ya maka sallama mai kyau ana samun wannan suna yi za su shigo wajen musulmi ya ce assalamu alaikum sai ka daga kai sai ka gaba musulmi wani kirista to ya matsayin irin wannan shi kuma shari'a nan malam ya ambata cewa ba za ka fara masa ba eh lalle ba za ka fara masa shari'a ta hana wannan ya inganta cikin hadisin da ibnu majah ya rawaito ahadin zimma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a fara yin sallama a gare su wato kai ba za ka fara yi ma ahadin zimma sallama ba ba za ka fara musu sallama ba la tabda'u ahlul kitabi bis salam kar ku fara ma ahlul kitabi da sallama inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abu Hurairah Imam Muslim ne ga wannan hadisin ba Abu Dawud ba la tabda'u al-yahuda wala an-nasara bis salam fa idza laqitum fi at-tariqi fattamuhum ila adyaqihi kar ku fara ma yahudu da kirista sallama in kun same su akan hanya ma kace ku tankura su zuwa ga inda ya hukuncin dan izzar musulunci wannan wata matsala ce mai fadi gabar hadisi ne na farko aka ce kar ku fara musu da sallama kaga abin da annabi yana ce la tabda'u yahuda wala nasara bis salam kar ku fara yi ma yahudu da nasara sallama kaga kenan mafhumul hadis anan ashe kenan su in sun fara muku sallama za ku ansa musu to amma ya kabiya ansawa ne ya za ku ansa musu idan a sun muku sallama wannan ya zo a cikin hadisi wato na Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi Bukhari ya rawaito ba cikin sahihin sa ba ya rawaito cikin Adabul Mufrad kuma huwa sahih Anas dan Malik yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza sallama alaikum ahadun min ahli alkitabi faqulu wa alaikum idan wani daga cikin ahli alkitabi ya fara muku sallama wato yahuda yahude sai zo ce muku assalamu alaikum ko kirista ya ce muku assalamu alaikum annabi sallallahu alaihi wasallama yace faqulu to ku ce wa alaikum don amma sai zama to mas'alar khilafiyya bai ulama saboda akwai wasu ruwayoyin da suka zo babu wawun kamar wanda ta zo cikin muwatsa ba ta zo da wawun ba akwai waɗansu malamai da suka rawaito da gairar wawu shi ya saka waɗansu malaman suke dogaro da waɗancan ruwayoyi sai ce za a sallama za a an samu sallama ne da gairar wawi la'anna alwawu atifa wa hiya tufidu tashrik nan tana nuna tarayya ne idan ka ce sun ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku sai ka ce wa alaiku da kuma ku mana su maka nema musu amincin Allah to wasu malamai kuma suka ce a ai abin da ya zo a hadisin annabi ya fi kowa balaga da sanin kalami shi ne ya ce a ce wa alaiku don haka anan kawai sai a ɗauke ta tana fa'idantar da a tabbiti na wata karyar kawai misali ka ce zaidun katibun sai wani ya ce zaidun katibun kai kuma sai ka ce wa sha'irun kawai takaririn kai amma abu biyu ne mabambanta da ya ce zaidun katibun zaidu marubuci ne sai kuma kace wa sha'irun ana nufin katibun din ne ai wani abu daban ka faɗa ana sa an fahimci bayanin nan wani abin da daban ka faɗa kace zaidu marubuci wani yace zaidu marubuci ne kai kuma sai kace kuma har ilau mawaki ne yanzu maganar da wancan ya faɗa da wadda ka faɗa akwai bambanci ko babu akwai bambanci to da haka wawo ɗin a nan wajen ba tana nufin cewa ka yi tashiriki ne da su a cikin addu'ar da ka yi ba ba wai ka yi tarayya da su ne ka kawo cikin addu'ar da mai kyau ba da suka ce assalamu alaikum kai ka ce wa alaikum taka daban tasu daban don haka kai su a kai suka yi wa kai kuma ka yi takariri ne makanka da waɗanda suke tare da kai mun fahimta hadisi har ilo ya inganta cikin bukhari da kuma waɗansu hadisai da ka samu daga umar mu'minin aisha allah ya kara mata yarda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa suka zo gare shi a wata riwaya an ce yana tafiya ne sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama amma sallamar da suke ba mai kyau ba suka ce assalamu alaikum assalamu alaikum ya ce assalamu kuma yana nufin almautu kamar yadda annabi ya fassara a wannan hadisin daban asamu bi ma'ana al-maut mutuwa da halaka akan ku ka san shi'a suna yi mutane a yanzu ma suna irin wannan sallama dan shi'a ba ka kula da bakin sa ka sa kunne sosai in ka san dan shi'a ne ya zo wajenka assalamu alaikum haka zai ce assalamu alaikum lamun din ya ci mutuwa akan ka halaka akan ka dan dama kullum abin da yake ma jiran da ko kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam da ummul aisha ummul mu'minin aisha ta inkari a gansu har ma ta musu maganganu na kinuwa da sauransu yace a ki zan mai tausasawa ya aisha ya manzo Allah baka ji abin da suka faɗa bane eh ni kuma baki ji ni abin da nace ba ai na ce musu wa alaikum da kuma ku kaga nan dai annabi ya ansa musu da wa alaikum din bai kawai ce alaikum ba sai ce wa alaikum da kuma ku to na ana nabi annabi ya tabbatar da addu'a ta su kenan a kansa bishe saka har yi ƙarin bayani a wata ruwaya ya ce su ni za a amsa mini dangane da su yustajabu li fihim wala yustajabu lahu fiyya ni za a amsa min addu'a ta a kansu su ko ba za a amsa musu addu'a su a kaina ba don haka abin da ya tabbata kamar yadda waɗansu malamai suka tabbatar a ibn hajar al-asqalani ya akkada wannan bayani dangane da abin da waɗansu magabata irin su ibn abdul bar suka tabbatar na cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cewa alaikum hakan nan za a faɗa in suka maka sallama mai kyau sai ka ce wa alaikum in ma sun ce maka assalamu alaika sai ka ce wa alaikum sai ka tsaya iyana ko da cewa suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka ce wa alaikum shike Allah ya dace da to nan ma dai cewa khassatu sunnata al-kafir sai aka ce wal mubtadi'a da kuma dan bid'a shi ma duka garwaya su tare wal fasiqa musamman ma halabi da ake yi lokacin da yake cikin hidimar bid'a wala kamar sallama ba zo kamar sallama wal fasiqa ko kuma mutumin da yake fasiki baya halatta ma yayin da mutum yake a cuɗanya da ayyuka na fasikanci kuma a kula shi misali yaje ya sha kwaya kuma a zuwa tsaya ana zance da shi ana ta dariya giya ya sha ko ya sha kwaya yana tambaye da wai burge mutane yake ai sai engaging din sa cikin zance wallahi da ke ya saba ma shari'a wannan ba a so wanda yake fasiki ya saba ma Allah subhanahu wataala juya mar baya ake a nuna ba a kaunar wannan aikin da ya aikata an ƙi shi saboda abin da ya aikata to me yasa aka ce fasiki ba a amsa masallama wannan ya tabbata a cikin hadisin Ka'ab ibn Malik hadisi ne wanda yake mashhur hadisi mai tsawo na mutanen da suka zauna ba su bi annabi ba sallallahu alaihi wasallama wanda ake magana su cikin suratul tauba mutum uku da aka jingine hukuncin su har sai lokacin da Allah ta'ala ya saukar da wahayi su waɗannan uku akwai Ka'ab ibn Malik ana cikin wannan lamarin yake ambata cewa yakan je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa uti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi nakan je wa annabi sallallahu alaihi wasallam da mar sallama annabi ya ce kar a kula su akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matan su ma su tafi gida mu sake su ne ce a kowa ne su tafi gida kar ku ba mu'amala har sai abinda Allah ya saukar an sa su yanzu a waitin trial suke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kowa ya musu magana wallahi sun shiga jarraba mai karfi kuma ta zama musu riba an jarraba imanin su Allah ya yarda da su sai da suke kwana hamsin da uku a cikin wannan yanayi duk inda ya je a madina ba wanda yake kula shi da dangi da waɗanda ba dangi ba kowa ba wanda yake kula shi sauran biyun da yake tsofi ne suna kuka a gida sun kasa fita shi ne da yake matashi ne yana da ƙarfi hakan zai lallaba ya je shi masallaci a yi sallah da shi amma ba bai ce masa kala to shi ne ya ce nakan je ma har na je inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yana zaune a majalisinsa a masallaci sun ci assalamu alaika ya rasulallah na yi wa annabi sallama wa huwa fi majalisihi ba'da salah annabi na majalisinsa bayan sallah yace fa aqulu fi nafsi hal harwaka shafataihi bi raddi salami amna sai na rika waswasi shin annabi bakinsa ya motsa ko ya amsa mun ko bai amsa ba ka duba kuma manzon Allah da Allah ya siffanta shi yace bil mu'minina ra'ufur rahim annabi da shine farkon wanda yake bin abin da Allah ta'ala yace an ce wa idza fayyitu bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha wa ana awwalul muslimin amma tare da wannan annabi baya amsa masallama shi yasa wannan karfan dalili ne da ke nuna ashe wanda ya fita daga da'ar Allah ya aikata laifi to ba za a masa sallama ba musamman lokacin da yake wannan laifin har sai ya tuba tuba ingantacciya yaƙi ne ba su je ba an ce kowa ya fita su sai suka zauna to shi ne wannan hukuncin ya same su daga baya Allah ta'ala ya yafe musu ya musu alƙawarin aljanna to shi yasa nan ma da yake wal fasika walmusallimu ala qabil haja hakanan mai sallama akan mai biyan bukata wanda yake biyan bukata eh in mutum yana biyan bukata ba za ka mai da masallama ko da shi ya masallama ba za ka mai da mai sallama ba hadisi ya inganta daga muslim da ya rawaito daga abdullahi na umar يجي أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه والمتن يا شوتي جاء عبد الله بن عمر من الله صلى الله عليه وسلم جيبن هنيا هنا هولي mutumin da ya zo shuɗe sai ya sallama ga annabi assalamu alaikum wal Allah jeji annabi ya kan yi tafiya wazo kace fita waje na yawa yawa ko musamman mutanen madina suna da al'adan ba sa yin banɗaki zuwa gidansu a da ba sa banɗaki a gida haka annabi ya zo ya same su a madina al'adar su ce sai da mutum ya fita jeji irin yadda ake da a ƙauyukan a fita jeji biyan bukata to sai sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai maida mai kuma abin da za mu fahimta nan wato ya rawaito cewa annabi bai maida masa ba ko bai nuna annabi ya yi inkari ba inda baya halarta to da zai biye da inkari ya ce ya wani kuma ko da baya na ko ya ce ya ɗayan ku yake yin sallama ko abin da ya kama da irin wannan wanda aka sha gani cikin hadisi to don haka wannan ya nuna cewa ba laifi ba ne don ka masa sallama amma shi ba zai maida maka ba a wannan lokaci akwai malaman da suke cewa in ya gama biyan bukatarsa kuma sai ya maida maka wallahu a'lam wa man fil hammami da wanda yake wajen wanka alhammam shi da bako su a da akwai wajen da suke gidajen wanka kawai gidan wanka ne eh gidan wanka ne za ana dafa ruwan zafi mutum ya zo ya biya kuɗi ya je shi ya wanka a wajen ba wajen biyan bukata ba ne wajen wanka ne to kaga wannan shi ma yana ɗaukan ma'ana na cewa idan har mutum yana cikin tsaraici amma da mutum yana gidan wankan kuma da tufafinsa a jiki ba zai fi bane a masallah wal akila da wanda yake cin abinci wanda yake cin abinci shi ma kamar mai biyan bukata ne ba wanda ya ce wanda yake cin abinci ba za a masa sallama ba wanda yake cin abinci za ka masa sallama inna ma shi ne ba zai maida masa sallama ba sai ya haɗe abin da ke bakinsa don gudun kada ya kwaru ko shi yasa malam ya saka a baka yake fara asali malam ya ce ya juba wardu alaihim to anan sai aka ce fala ya juba wardu alaihim mai da sallama bai wajaba ba akan su bal yukrahu fi ghayr akhir makruhi ne ma wadancan su mai da sallama ana nufi a cikin waɗannan guda uku da aka ambata wanda yake qada'ul haja da wanda yake fil hammam da wanda yake al su ne ake magana akan su fala yajibu arwadu alaihim ba wajibi bane su mai da sallama bal yukrahu fi ghayr akhir makruhi ne ma su mai da sallama a wannan yanayi kana cikin biyan bukata amma sallama ka amsa ko kana gidan wanka cikin tsaraici amma sallama ka amsa makruhi ne ba a su in ban da wancan na karshen mai cin abinci in ya haɗe ko ya san ba zai kwaro ba ba laifi ba ne ya mai da sallama wallahu a'lam wa yuqalu lil kafir alayka biduni wal wannan mas'alan mun yi bayani akan ta ثم ليتي وبعد أن ذكر التفصيلات في الأحكام الشرعية باين ده الله تعالى أنبتي واتم وباين ده أنبتي بياني دكي دكي لقد ده كنتو كنتو شريعة وأن سكة تعلق تتحية ده وأن أبنا سلم ده وأن ما سكة ذو كمان انت أمر المؤمنين بأقامتها حفاظة حقوق الضعفاء وأن يكون مرنيك مؤمنين su tsaya da waɗannan hukunce-hukunce don tsarewa haƙoƙin masu rauni minal yatama wa nisa'i wa sufaha na marayu ne da mata da waɗanda suke ba su da cikakken wayo tun daga farkon sura kenan da ake bayani akan haƙoƙinsu wal idamatul amri bainal ummatil islamiyya kuma domin da karewa haƙoƙin masu rauni ne ake dawwamar da aminci a cikin al'umma ta musulmi a kama alamalika bi kaunihi sai aka yi ta'aƙili a kan wannan da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa hu
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
الله الله علم النذر ذات شيء wanda yace hal ta'lamu lahu samia ka taba san ka fara ga Allah ba wanda ka taba sai na ce masa Allah eh in banda tantiran in kace musu yan iska ma ka yi wallahi ba ba wanda zai kira mutum Allah sai wanda yake tantiru ko Allah shi da su Allahu Allah la ilaha illa huwa ba abin bautawa face shi amma na bauta wa wannan sabuwa ko to shi saka ila sai ake fassara shi da ma'budu bi haqqihi ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah mana ko da ko ababen da ake bautawa suna nan ba za ka iya kirga su ma indiya da gumi har tsera mana gana bautawa tseraye akwai all temple to amma duka an bauta musu ne ba bisa cancanta mala'iku da aka bauta musu ba su cancanci bautawa annabi isa da aka bauta masa bai cancanta a bauta masa duk wanda aka bautawa an bauta masa ne bisa zalunci in ba Allah ba shi yasa aka ce Allahu la ilaha illa huwa ay la ma'budu bi haqqi ba wanda ake bautawa bisa cancanta illa huwa face shi Allah wal ibadatu ittiba'u awamirul ma'bud ibada shine ka bi dukkan umarnin da abin bautan ya faɗa wajitinabu nawahihi kuma ka nisanci ababen da ya hana kama amara huwa kamar yadda shi wanda ake bautawa ne umarni la kama yuridul abid ba kamar yadda mai bautan yake nufi ko yake so ba kuma ya wuce haka ba wai kawai mujarradin bin umarni na wanda ake bautawa ko ne santan hanin wanda ake bautawa yake zaman zuwa bauta bauta wacce take ta haƙiƙa irin wanda ake ma Allah subhanahu wata'ala sai in an yi wannan bisa al'amura guda biyu ana neman aljanna ne na ubangiji kuma ana tsoron azabarsa wato kanu ya da'una na ragaban wa rahaba dole sai an hada da waɗannan abaruwa eh an ragaban wa rahaba ana bautar Allah don kwaɗayin abin da ke wajen Allah ana bautar Allah ne don tsoron azabar da take wajensa da mutum zai bauta ma Allah don kwaɗayin aljanna kawai ita sa a gaba to bautarsa ba ta inganta ba da zai bauta ma ubangiji saboda tsoron azabarsa kawai yake yana tsoron haɗuwa da wadda ke shi ne ya sa yake bauta wa Allah to bautarsa ba ta cika ba da haka sai ya yi bautar Allah yana kwaɗayin aljanna ne kuma yana tsoron azabar wuta to wannan sai ta zamanto cikakkiyar bauta to ba wanda ake ma wannan bauta illa huwa face shi Allah subhanahu wata'ala فإذا اتبعتم أوامره كما بيناكم كما بينها لكم إن حر باي سكا بأمرنا الله كما يدعي بياني بس هرشا منزوم صلى الله عليه وآله وسلم تو الله يجمع عنكم للي الله زي حلراكم لا يجمع عنكم الله زي حلراكم وجيكم دا فزمنتم أمة واحدة قوية لا يغلبكم عدوكم al'umma guda ɗaya mai ƙarfi abokin gabanku ba zai iya muku ba Allah zai ba ku ƙarfi in dai har kuka bi Allah shi ɗai wa'adar lahun zabi na amalu minkum wa amilu salihan la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yushrikuna bi shay'in to Allah ya yi alkawari a kan wannan wannan janibi da yake na fassarar da malamai suka fassara ya yi jima'an na ku ai sai hallara ku ku zamanto ummatan wahidatan ƙawiyatan muttahidatan kalima to za ku zamanto haka ko kuma da ya jima'an na ku Allah zai hallara ƙasusuwanku min kuburinku a cikin kaburburanku Allah zai hallara ƙasusuwanku da suka ce matuhiyar izama wani ya hamim wane ne zai rayar da ƙasusuwan da suka rududduge suka zama toka wani ya yi hannu zai an sha'a a wala mara a wanda ya fara dai shi ne ya ƙage ta tun farkon lokaci ai shi ne kuma zai sake haɗa ta wanda ba wajen kowa ya gani babu samfurin da ya gani wajen wani ya yi to kuma yanzu dan ya kashe kuma ya rududduge sai a ce maidawa zai wahala da shi a shi ɗin ne zai yi wasu suka fassara ya jima'an la ya jima'an na ku ai zai hallara ƙasusuwanku cikin ƙaburburanku ku zama mutane idan yau da kiyamati har zuwa ga ranar alkiyama mana ko da mutum wuta ce ta ƙone shi ko da mutum kuraye ne suka cinye shi ko da mutum ruɓewa ya kifi ne ya haɗiye shi a'a ko menene da ya tarwata shi ba a tona rami an sa shi a matsayin kabari ba Allah zai hallara shi hallara wanda aka faɗa zaman da zai hayatul barzakhiyya dole sai yayi ta kuma Allah shi ne zai hallara kasusuwan nasa ya yi jama'an na ku Allah zai har haɗa ku shi saka kaga arna masu bautar abinda ba Allah ba yanzu misali mutanen indiya masu addinin bautar abubuwa da yawa in mutum ya mutu sai a ji a samu gunguman ice sai a tora sai a kone gawar ko sai a ɗaibu tokar sai a ji a shirke ta cikin ruwa saboda sun yadda da reincarnation wai mutum idan ya mutu gangacce ta ruɗe amma a kodansu ƙa'idoji in ya yi rayuwa mai kyau ya abubuwansu da suka tsatsara wa kansu to za a sake ɗaukar ruhinsa sai ya dawo cikin wata a sake aihuwarsa kuma zai dawo duniya in ya kiyaye to zai sake dawo duniya mutum mai daraja in bai kiyaye akan wannan tsarin addinin nasu ba zai dawo a matsayin mutum kaskantacce suna da wannan ya imani imanin nasu kuma ya yi irin ɗaya da na yahuda buddhist yanzu idan ka je ka tibet a ƙasar china irin tibetan monks ɗin nan haka su ma suke yi su kuma ba irin na india kona ba idan mutum ya mutu sai a ɗaugawar a kowane tsaunin su namanta sunan tsaunin sai su hau saman tsaunin a kowane su manya-manyan mikiyoyi suna nan da suke rayuwa a wannan tsaunin sai a daddatsa mutum a daddatsa a daddatsa gawa sai a ji a kakkasa namanta a wajaje su waɗannan mikiyoyin sai zo su cinye su ma suna da imani irin ɗaya da na hindu na wannan level incarnation to ko me aka yi wa mutum la yajma'annakum Allah zai hallara ku bari dai ya mutum a sheke shi a cikin tekun bari zai yi mutum mikiyar ta cinye to allah zai asambulin ɗansa za a haɗa shi la ya jima an na kom da wasu malamai suka fassara la ya jima an na kuma haka ila yau alkiyami kuma har zuwa ranar alkiyama allah ce larai ba fi nan larai ba zuwa ga ina ya koma alkiyaman ne ko ku hallarawa wasu suka ce ya koma ne aidan ila la ya jima an na kom la yajma'annakum ila yawmil qiyamah la rayba fihi la yajma'annakum ila yawmil qiyamah ai al qiyamah shine la rayba fiha wato babu kokonto za ta tsaya ai la shakka fihi ai la rayba fi hadha al kalam babu kokonto cikin wannan mutum da aka ambata Allah ya ce wa man asdaqu min Allah haditha shin wane ne kan yake Allah gaskiyar magana wa yake Allah gaskiyar magana ba ban amsa ba babu maganar Allah ita ce asdaqul kalami asdaqul kalami kalamullah mafi gaskiyar magana ita ce maganar Allah ba maganar da ta kai ta Allah gaskiya manzon Allah shi ko mai isar da sako ne daga Allah baya fara sa ransa haka aka ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ay qawlan ai la ahada asdaqu min Allah haditha ba wanda yake Allah ta'ala gaskiyar magana fa idza haddathakum bi hadithin in Allah ya ba ku labari ko ya yake fa inna la mahala waqi'un wallahi abun zai ban kwakwalwar ku ce saboda karama ce ba ta yin idrakin da yawa daga cikin abin da Allah ya faɗi kuma Allah yana gaya mana neman iya ɗan abin da za mu iya ilimin zakara ne da Allah dukan mana Dr. Ahmad wata ya taɓa buga wani misali wani mutum ne Allah ta'ala ya halicce shi bai taba gani ba ce mutum bai taba gani ba har ya girma bai taba ga kome ba wata raina zaune shi kadai sai Allah ya bude mai ido idan sana budewa sai ga wata halitta kafin ya farka kuma sai idan ya sake rufewa da ya zo sai yake ba da labari sai ce yau fa na ido na ya bude aka ce a a ya ce da gaske har na ga wani abu to mai ka gani sai siffanta abu yana nan kamar kaza kamar kaza su ya faɗa cikakkiyar siffarsa sai ka ce ayya zakara ta gani sai ce to wannan shine zakara aka ce ai shine zakara ikon Allah shi da san zakara bai taɓa gani ba to kullum yana ba da labarin sai wani ya ce ai muna tafiya jeji misali sai mawa zo mu sai ce ya yake da zakara ya kai zakara in wani ba da labarin abin nan kudai ke sai ce ya kai zakara in wani ba da labarin damusa sai ce ya kai zakara wani ya ce ai muna tafiya sai mawa ga giwaye suka sai ce ina matsayin su da zakara kan shi yanzu reference point ɗinsa zakara ne iya iliminsa menene zakara don haka duk abin da aka gaya masa da zakara zai kwatanta kaga yanzu idan ka ce masa ai mun je mun hau wani dutse masu hawa mountaineers din nan sai ce ai mun hau kilimanjaro ko kuma mun hau everest wannan duwatsan da ba mai zuwa duniya yana kwatanta yadda suke kaga shi da zakara zai kwatanta ko in aka ce za a masa misali kwatance yadda zai gane girma da zakara za a masa kwatance zai iya fahimta ba zai taɓa fahimtar yawon yake ba don kwatancen akwai tabayuni tsakaninsa to haka ilimin ɗan adam yake ko da wannan kissar ko ta gaske ce ko almara ce malam bai gaya mana cewa yaya matsayin da yake ko da ya faɗa don ya nuna mu fahimci wani abu cewa ilimin da Allah ta'ala yake ambatawa hatta a alƙur'ani na nasosi yana gaya mana abin da mu za ta iya fahimta ne ta ɗauka ta iya ganewa saboda ilimin nawa bai wuce ilimin zakara ba wani abin in aka gaya mana ba za mu iya fahimta ba ƙwaƙwalwar ba ta kai ta fahimci abin ba shi saka dangane da aljanna ma sai annabi ce fi ha ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbi ahad cikin aljanna ido bai taba ganin me yake ciki ba kunne bai taba jin labari na irin abin da aka faɗa ba kai zuciya uwar sake-sake ba ta taba iya saƙa me ba sai ka je ka gani Allah ya samu a cikin ka in an gaya maka ba za ka iya ganewa ba eh to haka azabar ma muna roƙon Allah ta'ala ya mana tsaro da azabar sai shigar da mu cikin rahama abin da muka faɗa daidai Allah ya tsara mu da wanda muka kuskure kuma Allah ya yi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wajen ansa sallama a dangane da sallama wani zai iya ɗauke ma wasu eh haka ne magana ce ingantacciya ba mu ƙare bayanai da yawa gaba ɗaya a kayan mutum sallama ba sallama bai ta kaɗai za ta iya ɗaukar lacca cikakkiya akwai wasu ƙa'idoji ma da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata na yanayin sallama din da ya zo a cikin hadisi ƙaramin shi zai fara sallama a babba mutane kaɗan su za su fara yin sallama a masu yawa waɗanda suke tafe su za su yi sallama a wanda ke zaune wanda yake kan abin hawa abin nan wanda yake wanda yake tafiya da kafa shi zai sallama a wanda yake kan abin hawa tudu da irin waɗannan abubuwa amma kuma sai hadisi ya inganta akan cewa khairukum inda Allah man yabda'u bis salat aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairun ku a wajen Allah shi wannan da ya fara sallama kar kai ka ce sai ka jira wai ai kai abin nan kai ne babba a bari karami ya zama maka ko kuma ai ku ne da yawa ku bari kaɗan su fara muku a'a wanda ya fara yin sallama shi fa alheri kuma mutum ɗaya a cikin jama'a idan ya yi sallama ta wadatar masaura mutum ɗaya a cikin jama'a in ya amsa sallama ta wadatar ma sauran da wannan duka ya tabbata a cikin hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu dacewa wassalamu alaikum